ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma sati da ya gabata mun kai ga ƙarshen suratul a'la yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi farkon suratul ghashiya wacce take ita ma ɗaya ce daga cikin surori na makka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin yau muna sha biyar ga watan sha'aban shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من
حياك الله الله تبارك وتعالى يشي هل أتاك حديث الغاشية للي لابار مي للبي ويازومك وجوه يومئذ خاشعة وسفسكوكي أو النين خاشعة ذاك غنسو واتوسنا قسقنتتو عاملة ناصبة عاملة gasu sun yi aiki tukuru nasiba kuma suna gajiyayyu Allah tabaraka wata'ala yace hal ataka hadithul ghashiya al ghashiya ita ce alkiyama malamai suke cewa an ambaci yinin alkiyama da cewa al ghashiya ne saboda yanayin kowa gararin gabansa ya lullube halayyarsa ya lullube wato kai kawo ɗinsa ya masa yawa shi sa aka ce mata mai lullubewa babu wani abu da mutum zai hada haɗi da yanayin da yake ciki na tashin alkiyama amma in a duniya ne yana iya yiwuwa yau juma'a ce kana da wato shugul kana da aiki kana da manufa ta yau za ka je ka yi sallar juma'a amma kuma akwai waɗansu barnamij da kasa akwai wasu programs da kai setin cewa yau ma za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza duk abin da ake a duniya za ka samu mutum komai mahimmancin wannan abin da ya sa yau to za ka samu akwai wani abu kuma da ya hada da shi in aka yi kaza ko kafin a tafi kaza zai yi kaza ko bayan an dawo zai yi kaza ko da ranar idi ne kuwa za ka samu mutum kafin idi ya ce zan yi kaza zan yi guga zan yi kaza zan je guri kaza kafin idi ko bayan an dawo zan yi kaza amma yinin alkiyama shi kadai wato dan adam ya sa gaba ba wani abu da yake gwamawa tare da shi saboda haka aka sa mata suna da gashiya mai lullube komai da ka sani hal din nan kuma bi ma'ana qad ba istifhamiya kamar yadda aka saba cewa hal da a wato suna matsayin shin alamar tambaya wannan aya ba wai tambaya ake ba a tabbatarwa ne hal ataka hadithul ghashiya lallai labarin hakika labarin alkiyama ya zo maka yinin alkiyama wujuhu yawma idin khashi'a Allah tabaraka wa ta'ala ce wasu fuskoki a wannan yinin zaka gansu makaskanta ne zalilatun makaskanta waɗansu fuskokin a duniya suna da matsayi a duniyance suna da wato sune suwa ne sune manya ana ganin wannan fuskar suna da personality amma an tashar kiyama kuma zalilatun ne wato kaskantattu ne khashi'a masu kaskanci ne waɗannan shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala wata yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yinin alkiyama zaka ga waɗansu fuskokin farare sal waɗansu fuskokin bakin kirin waɗanda suke fuskokinsu sun yi bakin kirin ɗin nan to bayan da kun yi imani kun yi alkawarin cewar in kun zo gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala za ku bautatawa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku yi wa biyayya amma sai kuka canza ibn abbas yake cewa yawmu tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yake cewa yinin da fuskokin masu biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sune za su yi fari za su yi fari fuskokin ahli sunna yace wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah fuskokin yan bid'a kuma za su yi baki kirin inji ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karan kiyama mutane za su kasu kashi biyu waɗansu kafin a yi komai tukun za ga fuskokinsu bakin kirin waɗansu kuma za ga fuskokinsu suna haske ba ma yadda ka sansu a duniya ba za ga suna sheƙi suna wato albishiri ga kawunansu sau da kallahu tabaraka wa ta'ala ce khashi'a wasu fuskokin a ƙasƙance za gansu amilatun kamar a duniya idan mutum ya shiga cikin halin ƙaƙana kai kana ganin fuskarsa za ga mai yana cikin damuwa to yinin alƙiyama haka Allah ta'ala ce amilatun gashi sun yi aiki tukuru nasu ba kuma sun gaji wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri din magabata daga cikin tabi'ai suke cewa amilatun sun yi aiki tukuru gidan duniya nasibatun kuma za su gaji alkiyama a duniya sun yi yin aiki saboda aikin da suka yi ta yi ba a kan tsarin addinin musulunci ba ne ko dai saboda su kafirai ne ba ma musulmai ba ne sun yi ta wannan aikin banzan ko kuma ko da musulman ne sun yi ta yin aiki ne wato ba a bisa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta fagauniya cikin bidiyo'i da wahalar da kai da sai an yi kaza guda dubu ɗari kaza an yi kaza kaza an yi wa shewa ne hidima kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kaga sun yi ta ayyuka la ta'ala ce amilatun gasu sun yi aiki tukuru nasiba sun gaji ma'ana alkiyama kuma za a gajiyar da su kun babu wato ladan komai kaga gajiya kenan dan ba abin da yafi gajiya shine kai aiki da kana sa rai zaka samu wani abu sai kaga ba komai dole ka ji gwiwar ka duk san mutu ka ji gajiya ta yawa amma in kai aiki ka sami sakamako mai kyau sai ka ji ai gajiyar bata bi wato bata dame ka ma amma ka yi aiki ka sha tafiya kana sa tsammanin za ka samu kaza ne ka fita a guje ga kaza can kana hango shi kana zuwa kawai sai ka samu ai ba komai ba ne a gurin ashe tarin tsumma ne ko ashe shara ce ashe shirme ne sai ka ji duka gaji amma ka yi gudu ka je abin da kake tsammani shi ne sai dai ka ƙara mai farin ciki da kuma murna Allahu tabaraka wa ta'ala yace tasla naron waɗannan fuskoki za su shiga wuta hamiya wuta wacce take mai zafi wacce take ta wato an hura ta ta yi zafi kwarai daga sai Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu wasu daga cikin ƙura suna karanta tasla naran bidam wato tusla naran hamiya tuska min ainin aniya sai ya zamto tusla naran daidai da mai tuska min ainin aniya haka wato ƙura'ul basara suke karantawa mana za a shigar da su wuta tusla naran tasla naran za su shiga wuta tusla naran za a shigar da su wuta tuska min ainin aniya Allah tabaraka wa ta'ala yace tuska waɗannan fuskokin za a shayar da su min min ainin aniya daga wani wani ido wanda yake mai zafi mai tafarfasa daga wannan idan za su sha laisa lahum ta'amun illa min dare Allah tabaraka wa ta'ala yace basu da wani abinci a wannan yinin na alkiyama laisa lahum ta'amun basu da wani abinci a wannan yini illa min dare sai dai dare dare kuma wato shine busasshiyar kaya malamai suke cewa shine wato busasshen irin kayan nan wacce abin da yake dai wanda raƙumi yana iya ci in tana ɗanya amma domin wato dare a gurin larabawa su ɗanyen abinda suka ɗauka shi ne ai ba komai ba ne domin raƙuma masu na iya ci kuma sukan iya yin wato sukan iya ƙoshi da wannan ƙayar to amma idan ya bushe sai a ce da shi dare idan kuma yana ɗanye laraba suna ce masa shabarak in yana ɗanye suna ce masa shabarak to raƙumi ma yana cinsa in yana ɗanye ne in ya bushe shi ma ba zai iya ci ba to idan suka nemi abinci su 'yan wuta to irin wannan shine abincinsu dare laisa lahum ta'amun illa min dare basu da abinci sai dai dare Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare na'am
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مصفوفة marfu'an فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة ونرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت hayyakallah Allahu tabaraka wa ta'ala yace wannan abincin da za a ciyar da 'yan wuta shi dare sai yace la yusminu la yusminu wa la yughni min ju' la yusmin shi wannan abincin baya gina jiki wala yughni ba kuma ya wadatarwa min ju'in daga yunwa ba wata yunwa da yake kashewa ba zai gina jikin ɗan adam ba ba kuma zai wadatar da shi daga yunwa ba ma'ana ko da irin kalar abincin da baya amfani a jikin ɗan adam wannan shi ba zai musu wannan amfanin ba kenan akwai wani abu da mutum zai iya ci ko da jikinsa ba zai amfana da shi sosai ba zai me zai kawar masa da yunwa to shi dare la yusmin wala yuguni ba zai gina masa jiki ba ba kuma zai wadatar min jo'in daga yunwa ba ya cire iya yunwar ma kare ya amfani a jiki ba zai wannan ba wannan wato shine ainihin abincin yan wuta Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu kaga ba an yi maganar me abin wato ruwan su tusqa min ainin aniya za a shayar da su ne daga wani ruwa wanda yake tafasashe mai zafi ruwa mai zafin da ya wuce wato ka'idar sha irin na duniya domin ko da a duniya akan sha shayi ko a tafasa ruwa a zuba mukawinat na shayi a sha to wancan fa ba irinsa bane shi ruwa ne wanda yake wato idan ɗan wuta aka bashi idan ya sun kuyar da kansa domin ya sha Allah ta'ala ya siffata da cewa yashwil wujuh shi abin da yake yi wannan ruwan sai ya kona fuska ne idan ɗan wuta aka bashi in suka yi kuka suka yi kuka suka buƙaci ruwa saboda ishruwa in aka ba su wannan ruwan wanda yake tafasashe tusqa min ainin aniya idan suka sunkuyar da kai za su sha sai zafin ya babbaka fuskar sai wato fuskar ta kwabe naman da fatar fuskar sai ta kwabe ta fada cikin abin da za su sha to kaga ƙarshen bala'i kenan da kuma musiba shi yasa Allahu tabaraka wata'ala ya sifata da cewa ruwa ne fa tafasashe mai zafi abin da ya tafasa shi kuma ba irin wuta ce ta duniya ba wannan ita ce bala wato ruwan sha shine kuma bala'i wanda ainihin yan wuta za su sha kuma abincinsu dare la yusmin wala yuguni min ju' ba zai gina jiki ba ba kuma zai wadatar daga yunwa ba shi yasa idan aka ce wuta to lalle mutum in bai san wuta ba shine yake wasa da ita ko da kuma wutar duniya ce fa ballantana kuma wuta ta lahira Allahu tabaraka wata'ala ka kare mu to sai Allahu tabaraka wata'ala ya fara siffata wato halayya da kuma siffa yanayi na 'yan aljanna domin can an siffata 'yan wuta ne tun daga kalmar mai a wato ayar wujuhun wannan da 'yan aljanna kenan na farko-farkon da makaranta halata ka hadithun gashiya wujuhun yau mai izin khashi'a wancan wujuhun yau mai izin khashi'a wasu fuskokin za ka gansu suna kaskantattu kaga tun daga nan ta siffata mai 'yan wuta ɗin ne to anan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin na'ima waɗansu fuskokin kuma zaka gansu yawma idhin a wannan yinin na'ima wato suna cikin ni'ima shine yawma tabyaddu wujuhun din wato yinin da wasu fuskokin za su yi za su yi fari za su yi haske wujuhun yawma idhin na'ima waɗansu fuskokin kuma a wannan yini kana ganinsu suna cikin ni'ima da kuma karamci daga Allahu tabaraka wa ta'ala. Muƙatil yake cewa fi ni'imatin wa karamatin za ka gansu cikin ni'ima da kuma karama domin Allahu tabaraka wa ta'ala yana karrama waɗansu mutane idan aka tashi alƙiyama saboda kyawun ayyukan da suka gidan duniya tun kafin ma wato a kai su gidan aljanna za a karrama su wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka tashi alƙiyama kowa tunda mutane za a tashe su ne kowa rika fitowa daga kabarinsa daga ƙasa kowa yanayin abin da ya ta'amuli da shi a gidan duniya zai zo ya tsaya setin kansa cikin kabari yake cewa waɗanda ‘ya'yansu suka haddace alƙur'ani kuma suka yi aiki da shi su kuma sai su zo su tsaya wato sai alƙur'ani ya zo ya tsaya setin kansu suna tashi sai ya zama kamar wani taj wani crown haka wani kamar kan sarki sai su ga kansu da uwar da uban kowa sai ga kansa da irin wannan hular ta karamci wato an karrama su sai kuma a samu su kaya kala biyu da yar ciki da kuma ta waje sai su ce lima ka sauna haza me yasa aka sa mana kalar wannan tufafin sai a ce da su li akhadhi waladikum alquran saboda ɗanku ya riƙi ƙur'ani ne saboda ɗanku yana amfa ya yi aiki da karantarwa alƙur'ani ko kuma ya haddace alƙur'ani na mata an gani shi ya sa wato ka sanya ɗanka ya fahimci alƙur'ani ya fahimci sunar annabi sallallahu alaihi wasallam to menene yi wa kai ne yi wa kai ne ko shakka babu amma duk abin da zai iya wanda yake na ilimin zamani to wannan ɗin fa ba zai maka amfani ba sai dai abin da ya yi wanda yake na ɓangaren yi maka addu'a ko yi maka sadaka bayan ka mutu wannan idan Allah ta'ala ya maka taufiki ya zama irin waɗannan ɗin ne amma in ba ma irin waɗannan ba ne ba ma ruwansa da kai iyakaci in ka mutu kawai ya yi illajimin na na hotonka ya faɗaɗa hotonka kawai sa a, a falo in ya ga dama lokacin da ya post ɗin mutuwarka a facebook idan shekara ta zagayo aka sami me ake cewa memory menene irin da remembrance na shekara ta yi ya yi repostin wannan abin ce exactly one year baɗi ya ce exactly two years baba dad dad ko yana nan ana duk shekara na exactly kaza kaza ya rubuta maka rip ya sake tura ba ruwansa da kai iya wannan shine ya rubuta maka rip ko ko rep ya refin ɗinka kenan ya naɗe ka ko ya kwallaka zuwa ga wannan ya sake wucewa kawai iyakacinka da shi kenan larufa sai isa dole mutum ba wai kada ka sanya ɗanka yi karatun boko na zamani ba ne a yana da kyau ya samu sana'a domin sana'a ne amma dai ka ƙarfafa wajen ya za a yi karatun addini domin ya zamto mutumin ƙwarai kai ma kuma ka amfana da wannan karatun nasa domin mutuƙar ya fahimci addini to ba zai taɓa mantawa da kai ba amma ya fahimci wato rayuwa ita ce ka tsara wa kanka mafita kawai kai ne mai komai da komai kai ne mai tsari ba maganar wani wani mahaifi to za ka ga kawai ta kansa yake ba ruwan sama da kai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce irin waɗannan ‘yan wato ‘yan aljanna ɗin wanda za ka fuskokinsu cikin karamci lisa'ayi ha radiya dangane da ayyukansu radiya za su zamto wato ayyukan da suka yi a gidan duniya lisa'ayha dangane da ayyukan da suka yi a gidan duniya radiya wato za su zamto masu yarjewa sakamakon aikin waɗancan Allah ta'ala ya ce amilatun nasiba sun yi amilatun ma'ana sun yi aiki a gidan duniya nasibatun za su gaji alƙiyama su kuma wannan Allah ta'ala ya ce lisa'ayha waɗannan fuskokin dangane da ayyukan da suka yi a nan gidan duniya radiyatun za su yarda ma'ana za su ji daɗi dangane da aikin wato sakamakon aikin da za a ba su gidan aljanna radiya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan yan aljanna suka ga gidan aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hal raditum shin kun ji kun yarda an gamsar da ku abinda aka muku na saku gidan aljannan nan sai su ce ya ubangiji wa malana la narda me zai sa ba za mu yarda ba me zai sa ba za mu ji daɗi mu karɓi wannan kyautar da kamana ba ya ubangiji sai Allah ta'ala ya ce kuna so in baku abin da ya fi wannan sai ubangiji to me ya fi wannan ka samu gidan aljanna sai ya ce na halarta muku yarda ta ba zan ƙara fushi da ku ba yan aljanna sai su ji daɗi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo kowa sai ya ganshi daga cikin yan aljanna to daɗin da ya fi duk wani daɗi kenan ko da shiga aljannar karan fari bai kai wannan daɗi ba shine lisa'iha radiya Allah tabaraka wa ta'ala ce su waɗannan fuskoki ana nufin masu fuskokin fi jannatin aliya suna cikin aljanna aliya wacce take madaukakiya la tasma'u fiha lagiya a cikin wannan aljannar aljannar ba za ka ji yasasshiyar magana ba ma'ana magana yasashiya ana nufin magana da take saban Allah ne ko za ta ko cin mutuncin wani ne ko za ta bata wani rai to wannan su ne lagiya wato su ne maganganu waɗanda suke yasassu ba za ka ji wannan ba la tasma'u fiha lagiya ba za ka ji yasasshiyar magana a cikin gidan aljanna ba sabanin gidan duniya kana buɗe waya idan ka shiga ɗaya daga cikin wato kafafen yaɗa labarai dole inda za ka yi mintoci masu yawa kafin ka gama sai ka ga wani abu wanda ya ci karo da kai tunaninka ko ya ci karo da addininka ko ya ci karo da gaskiya ko wani abu makamancin haka ko kuma ma ko da ma ba gaskiya wasu yi mai sai ya ci karo da ra'ayinka kawai kai ko da ra'ayin na kuma haka wani dole sai kaga wani abu ya ci karo da ra'ayinka sau da hakurin wani yana zaune ko zai yana ɗan ɗakin su zai rubuta wani abu ko ya tura kuma wani abin ƙarya ne wani abin kuma cin mutuncin wani ne wani abin kuma saɓa wa addinin allah ne ma kawai zai tura ya rufe data sai sa aljihu kuma ya ci gaba da harkokinsa yana ta ɓata mutane rai suna ta karantawa suna ta jin ba daɗi shi kuma kawai ya rubuta ya tsit ya saka aljihu ya tafi to wannan a gidan duniya kenan amma gobe alƙiyama duk irin waɗannan ababen da za su ɗaga mutane hankali da za su ɓata mutane rai Allah ta nace ba za ka ji wannan guri ne wanda yake an nitse kaga ko da a duniya za ka ga wanda suke da hali sai su nemi guraren da yake ba hayaniya za ce ka in wannan taku kuma very silent sai ɗan adam baya son rikici baya son hayaniya ainihin ɗabi'arsa yana son guraren da yake a keɓe wanda suke masu sauƙin yanayi za ga wanda suke da dama sai su tafi ina a ce gra ko a ce ma'aikata ne a ce a kai su low cost mai ɗan sauƙin yanayi ba jama'a da yawa a kai su wasu gurare da haka wanda suke rayuwar ba irin ta community ba wani yaro ya taɓa tambaya ta ke cewa a community kake rayuwa shi da ya tashi ba inda ya sani ya ce shi a najeriya ba inda ya sani daga kaduna sai abuja yawanci fasfot ɗinsa rinka buɗe an kaga los angeles ina ne kawai wato bizar kodaushe can haka turai ɗin nan yawanci ana yake rayuwa a community kake rayuwa wance a community ne ke rayuwa ya ce kai community fa akwai matsala fa akwai matsala community ce ya kamata ka canza gudun zama ka zana cikin community kan community ya yi ina ganin akwai matsala sosai fa community wana kaga shi tunaninsa shi ne tun da akwai hayaniya akwai wane zo ya zubar ranka kaza kofar gidanka wane duk ba wannan jure wannan abubuwan kowa ya zamto ba ruwan wanda wuri ɗaɗɗaɗɗe irin wannan rayuwar to a gidan aljanna ba za ka ga wani abu wanda zai bata maka rai ko ka ji abin da zai bata maka rai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fiha ainun jariya a cikin aljannar akwai wani idan ruwa mai gudana fiha sururun marfu'a wato a cikin aljannar akwai sururun wato gadaje akwai gadaje wanda suke marfu'a waɗanda suke maɗaukaka mana gadaje masu tudu fiha sururun marfu'a a cikin aljannar akwai gadaje sururun wannan jam'i ne na kalmar sarir mufradin shine sarir wato gado guda ɗaya jam'insa kuma shine surur sururun marfu'atun wato gadaje ne wanda suke masu tudu ibn abbas yake cewa waɗansu gadaje ne a cikin aljanna an yi su ne da ainihin zabarjat an kuma hada an gauraya da yakut an hada da zinar aka gauraya kafafunsu da sinadari kaza kansu da sinadari kaza tsakiyarsu da kaza wato gadaje ne waɗanda suke na alfarma wanda a gidan duniya babu irin wannan gadan idan mutum ya so gado na silba za ga ya kai ya so gadon silba balantana a ce ya so gadon azurfa balantana a ce gadon mai zinar to wannan sai da gidan aljanna gadaje ne wanda suke marfu'a masu tudu ma'ana yadda gadajen suke shine idan mutum ya zo yana so ya hau sai gadon ya yi ƙasa-ƙasa kana hawa sai ya tashi sama da kai aka gadon gidan aljanna yake sai sama marfu'a ɗin ke na mana maɗaukaka masu tudu ne idan kana so ka yi ƙasa-ƙasa sai ya yi ƙasa da kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa akwabun da kuma kofuna marfu'a wada mawdu'a wanda suke wato anashin kofuna ne waɗanda suke an ajiye su a cike an jera su ka samu ɗan aljanna an jera masa kofuna wannan kofin zuma ne wannan kofin madara ne wannan kofin giya ne irin ta aljanna ba ta duniya ba wannan kofin ruwa ne wannan kofin kaza ne ababen sha daban-daban daban-daban akawabin mawdu'a akawabin mawdu'a danashin kofuna waɗanda suke a cike a jere an jira maka ana jiranka ya Allah ta'ala ka azurta mu da wannan sai Allah ta'ala ya ce wa namariqu da kuma anashin namariq wato namariq shine matashin kai flow da ake tasa kai su din ma Allah ta'ala ce masfufa ma'ana an jera su wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan gadaje a wato flow a jejjere matashin kai an jejjera su reras an jira dan aljanna aga jin daɗi kenan ga gado mai tudu ga kuma wato kofuna a jere a cike da abin sha mai daɗi ga kuma fulo an jejjera su kwa duniya kaga mutum ya yi shimfiɗa an jefa fulo can an jere biyu a can biyu a can kasan wannan alama ce ta mai a ji daɗi Allah ta'ala ce namarik namarik na ba ana nufin guda biyu kawai ba a ce an gune a samun su fulo biyu a ya ce namarik ma'ana fulallika matasan kai da yawa kenan Allah ta'ala ya san yawan gudano ne masfufatun waɗanda suke ajere wana mariku nam wana mariku masfufa wato da anashin gadaje wanda suke a matasan kai wanda suke ajere wazarabiyu da kuma shimfiɗa irin ta shimfiɗawa akan gado mai tafshi mai laushi wazarabiyu mabthutha da ainihin shimfiɗu wanda suke masu yalwa zarabi shine abin shimfiɗa mai laushi mai ƙamshi mai daɗin taɓawa mai faɗi kuma an shimfiɗa ko a gidan duniya don kaga a ce ga abinci ga shayi ga ruwan sha ga kalar kaza ga juice kaza ga kaza ga kaza ga nono a gefe kuma an yi shimfiɗa ga kuma fulo dole sai ka ji daɗi a cikin zuciyarka to wannan fa na gidan aljanna ne kuma duk lokacin da dan adam zai kwanta ko zai zauna yana son abu mai dan tafshi taushi mai laushi to sai Allah ta'ala ya siffata na aljanna cewa wa zarabiyu mabathufa wato da shimfudu wanda suke masu yalwa masu fa'i da Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗi wannan a matsayin shine halayya ko siffa ta 'yan aljanna da ya ce fiha ainun jariya fiha surrun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabi'u mabsusa sai kafare suka fara tantama anya wannan abin da aka faɗa haka za a yi mutane a gidan aljannar kuwa a ce ga ainihin wato idan ruwa mai gudana ga gadaje wanda in ka hau su daga su sama ga kofuna a ciki an jera su ga kuma gadaje waɗanda ga ainihin matashan kai matasan kai wanda suke an jera su ga kuma shimfiɗu masu faɗi wannan ko za a iya samun wannan abin ko gidan aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afala yanzuruna karanta na afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin basa duba ne basa yin duba ila al-ibli zuwa ga raqumi kayfa khuliqat yaya Allah tabaraka wa ta'ala halicci raquma idan suna mamakin cewa gado ɗin ya yo ƙasa ka hausan nan ya ɗaga sai Allah ta'ala ce afala yanzu runa ilal ibli shin ba su kallo kallon wato raƙuma kaifa kulikat ya Allah ta'ala ya halice su ai ga raƙumi suna tare da shi zai sun kuya su ɗora masa kaya ko ka hausan nan sai ɗaga wannan fa gidan duniya ne tunda raƙumi in kana so ka hau zai zauna zai kwanta ka hau sannan ya sama to ashe abu ne mai sauƙi gidan aljanna gado ya yi ƙasa sannan in ka hau ne ya ɗaga idan Allahu tabaraka wa ta'ala zai yi raƙumi da yanda yake dinnan da girmansa kuma ya zanto yaro ƙarami ma zai iya sarrafa shi ya ja shi ya kai shi inda yake so ai abu ne mai sauƙi wanda ya horar da wannan ya horar ya samar ka da duk abin da ya lissafa da ma ƙari a cikin gidan aljanna domin iko ne Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma sahalewa ta sa ka duba raƙumi yanda yake da girman nan idan ka duba tsakanin girman damusa da girman rakuri wanne ya fi girma rakuri ya fi tsakanin zaki da rakuri wanne ne ya fi to yanzu ana tashi daga tafsirin nan aka ce layin unguwar kufa wadda damusa ta kwace sai ka fara shakkar anyi na bunan ɗin kuwa ko kuma ya na? lalle ko sai da kwana gajiyar wadda sai da wasu lati za a kwana ka duba yadda suke ƙarami ɗin amma abu ne mai sauƙi yanzu za ka tafi a ce kana nan kawai sai ka ga raƙuma guda biyu ba ruwanka da su ka san aji kawai nomad gashi sun fi wancan da girma amma saboda Allah ta'ala ya horar da wannan saboda ka duk yawan su yake baka damu ba kuma yaro ƙarami zai ja su ya kai su inda yake amma in na dawa ne wanda bai kai wannan ba kirkeci daya zai duke mutane a rasa yadda za a yi a fara tunanin a samo abin nan gwaggon biri ma kawai idan ya shigo cikin al'umma sai an nemi babban makami irin gorilla din nan sai an nemi da me za a tunkare shi haka kullum ba za a tunkare a a'a yana kame ido fa a kakkafa kula fa ballantana kuma mai zaɓi Allah tabaraka wa ta'ala yace ba za su duba su ga yadda raƙumi yake wani su duba kuma su ga halayyar raƙumi yadda take Allah ta'ala ya san hale shi kuma ya daɗe bai sha ruwa ba kuma ya zamto yana rayuwa cikin sahara abincin da ake tara masa ba wani mai yawa ba ne wanda wato na ka zo ka gani ba amma ka ganci kulkul ya ta'ala ka kalli wannan abin ka gani ma akwai fa aya cikin halittar raƙumi ɗin nan ku duba ku gani ba kuma in za a hau shi dama magana ake da shi wasu ba mutum ba in za a hau kuma ya san ana so a hau ana so a ɗora masa kaya ya sani kuma zai zai tunkuya a ɗora masa sannan ya tashi duk wannan horewar Allah ta maraka wasu Allah wanda ya yi wannan ya haɗa wannan communication ɗin tsakanin ɗan adam da shi wannan babbar dabbar wanda ya yi wannan ai abu ne mai sauƙi a gurin su yawancin Allah ta'ala ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat sai ya ce wa ila sama'i kaifa rufi'at su duba sama mana yaya Allah tabaraka wa ta'ala ya daga sama yanda take dinnan a sama kuma babu wato wani wata dirka ko wani tsani da ya tare ta mutane su duba wannan manfi tunani su gani wanda ya halitta sama bi gairi amadin ba tare da wani wata dirka ba an yi iko ne a duba yadda aka rufe raƙumi kuma ku duba wa ila sama'i kaifa rufi'at ku duba zuwa ku yi duba zuwa ga sama kaifa rufi'at ya Allah ta'ala ya daga ta sama din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta da kaurin tafiyar shekara 500 kun babu wani abu guda daya da ya tare ta daga ƙasa wanda idan ka yi abin da ya kai mita mita 50 by 50 dole sai ka yi mai a ce ka yi rufi na masallaci ko na ɗaki nan mita hamsin 50 by 50 dole sai an yi mai sai an yi fila tsakiya amma haka kurin in kai wannan rufin duk abin da za ka yi akwai yiwuwar ya rusu a kodon lokaci kodon lokaci akwai yiwuwar ya rusu 50 by 50 ba mama kuma mita ba ko da fit ne irin kafa hamsin ba hamsin balantana mita wannan ba zai yiwu ya ruku a haka ba amma ka duba sammai ka duba ƙasai ka duba saman ne take to ba iya a garinku take duk duniya ba aka sama take duk duniya haka take kuma kaurinta kaurinta tafiyar shekara 500 a kaurin ya kai kauri kuma abin da rike ta kuma a haka take kuma ta tsagiyawa ba kuma ta taba rusowa ba za ta halace ku kalli wannan ku gani wa ilal jibali kaifa nusibat Allah tabaraka wa ta'ala yace mutane ku duba mana wa ilal jibali ku yi duba zuwa ga duwatsu kaifa nusibat yaya Allahu tabaraka wata'ala ya kafa duwatsu akan ƙasa suka zamto wato tiraku ga ainihin ƙasa ku duba ku gani ma wato wannan akwai hikima ta ubangiji da kuma iko nasa ya sanya jibal su zamto mai duwatsu su zamto mai rawasiya su zamto tiraku ga ƙasa yanzu idan ka ɗora wannan abin a ƙar kaga baya bukatar wani abu ai tunda yana ƙasa amma in ka ce kana so ya tsaya ba zai tsaya ba sai dai wani abu ya riƙe shi amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa ƙasa tiraku suka riƙe ta sama kuma ba komai kaga wannan sai dai Allah tabaraka wa ta'ala saman da kai al'adar ɗan adam da hankalin adam zaga abin da yake sama ne ya kamata a ce wani abu ya riƙe shi amma ƙasa aka saka wa duwatsu su riƙe ta karta yi motsi amma sama kuma gata kenan ƙasa ɗin ma duwatsun in Allah ta'ala da ya ga dama ba zai saka duwatsu ɗin ba zai shimfaɗa ta kawai haka kul subhanahu wata'ala wa ilal jibali kaifa nusibiyat sai Allah ta'ala ya ce
wa ila al-ardi kayfa sutihat فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم حياك الله Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ilal ardi kaifa sudihat kuma su duba ƙasa yaya Allah ta'ala ya shimfiɗa ta Ibn Abbas Atta ya rawaito daga shi yake cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan ayoyi da ya faɗa Ibn Abbas ya ce hal yaqduru ahadun an yakhluqa mithla al-ibil shin akwai wanda zai iya yin halitta kwatankwacin raƙumi au yarfa misalar sama ko zai iya ɗaga kwatankwacin sama ta zamto a sama au yansiba misalar jibal ko zai iya kafa kwatankwacin duwatsu au yasdah misalar ardi gairi ko zai iya shimfiɗa kwatankwacin ƙasa wani na zai iya wannan ba wanda zai iya wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah ta'ala ce da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zakkir kai wa'azi innama anta mudhakkir cewa lalle kai din dama mai wa'azi ne lasta alaihim bi musaidir ba a sanya ka ka zamto musaidir mai tilasta su ba ka yaƙe su ba wannan aya ta sauka kafin a saukar da ayar yaƙar kafirai sai ta shafa wannan haka malamai suka ce lasta alaihim bi musaidir ba a sanya ka ka zamto mai tilasta su ba wato in ba su imani ba ka yaƙe su ba daga baya kuma aka saukar da ayar yin yaƙi illa man tawalla wa kafar Allah tabaraka wa ta'ala yace sai dai wato wanda ya juya tawalla ya juya baya ya kin imani wa kafara ya kafirce Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya aikata wannan fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da shi azaba al-akbar mafiya girma cewa fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar Allah ta'ala zai azabtar da shi azaba mafi girma wannan ya gwada kenan an musu wata azabar kafin wannan shine wasu malamai suke cewa fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar ana nufin domin an azabtar da su a gidan duniya ta hanyar jin yunwa da kuma kisa da kama su a gurin yaƙi da kuma halin da duk wanda yake ba musulmi ba yake iya shiga ciki kaga azabtarwa tun daga gidan duniya ta ɗauki markaɗan wake na mudu goma na mudu goma sha biyar ta tafi kasuwa ruwa yadda ke ta rana ta da ke ta duk an fara azabtar da ita ga duniya ke idan kuma ta musulunta ba gobe kiyama za a azabtar da ita azabul akbar mafi girman azaba na ta'ala ce ku duba wannan ku gani shi yasa wato ɗaya daga cikin magabata ko nan Muhammad dan gidan Usman dan Fodo yake cewa inna fil mutu'a law ya'lamuha abana'ul muluki laqataluna alai yace lalle mu fa muna cikin wani irin jin dadi ne na gaske da ƴaƴan masu mulkin nan sun san wani irin dadi muke ciki da sun yake mu sun karbe sai wani yake tambayarsa wani irin jin dadi ne haka na ga in za ka sha fura da ruwa kake damawa ko nono babu amma ka ce kuna cikin jin daɗi ya ce a to kai wannan imanin da muke ciki ai ba ƙaramin jin daɗi ba ne nutsuwa da wannan kwanciyar hankalin ai ba wanda yake cikin wannan sai ya mu yamu mana sai masu imani su suke cikin kwanciyar hankali fiye da waɗanda ba su da shi ta sauraka duk wanda ba shi da imani za ka samu ana ta'azabtar da shi tun daga gidan duniya yana ta shan wahala za ka yana ta wasu shirme dama Allah ta'ala ce wallahu la yahdi al-qawma zalimin za mu tabaraka wa ta'ala bayya shirye da wanda suke azzalimai sai ka samu tina ta shirme ka ga ai wannan toshiyar basira ce damsul basiratu ne me zai sa ya haka ai da kaza ai da yafi da to saboda wato kafirci Allah tabaraka wa ta'ala da yayi sai ya zama to yana ta wato waɗansu shirme Allah tabaraka wa ta'ala yace fa yu'adhibuhu Allah al'azab al'akabar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya azabtar da shi wanda ya juya baya ya kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala da azaba mafi girma inna ilaina iyabahum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle gare mu ne iyabahum wato dawowarsu yake kowa zai dawo gare mu inji Allah tabaraka wa ta'ala kowa bayan ya mutu za a tasar da shi a dawo da shi gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya masa hisabi ya Allah ta'ala ka tasar da muna masu cikakken imani inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum sana sai Allah ta'ala ya ce thumma baya da haka bayan wato an dawo da su gare mu thumma sa'an na inna alaina hisabahum lalle hisabun su lissafin mu wannan aikin mu ne inji Allah tabaraka wa ta'ala mu za mu su hisabi gobar kiyama mu za mu yi kowa da kowa hisabi inji Allah tabaraka wa ta'ala shi sa wani ya zo samu abdullahi abbas yake cewa wane ne zai mutane hisabi gobe kiyama ne sai ya ce Allah sai ya ce idan aflahna ce an in haka ne ko mun sha in dai Allah ne zai hisabi kan na san mun sha muka saboda ya san adalci da kuma tausayi na Allah tabaraka wataala to Allah tabaraka wataala ce inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum gare mu za su dawo kuma lalle hisabinsu a gurin yake mu ne masu daukar nauyi nan hisabinsu mu za musu hisabi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala zai sa mala'iku su irga al'amura su gwada ayyukan bawa amma Allah ta'ala shine me mai zatarwa an kawo ma shinkafa za ka auna ka sa yaranka su dora ai kai ne ba da farashi so da yanzu kai ka auna wani na kaiwa auna ko ko da yaransu ne suka auna to Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yin hisabi ko da ya sa mala'iku su auna to shine dai mai hisabi mana shine mai bada sakamakon shi sa wannan da ya tambaye Abdullahi Abbas yake da ya ce masa Allah ne mai yin hisabi ya ce to in haka ne mun sha in dai Allah ne to ko shaka babu za mu sha insha Allah amma kana ji an ce kowa sarkin garin su zai hisabi ka san dole akwai waɗanda tun daga duniya suna ji an ce sarkin ku ne ko ciyaman local government ciyaman ɗinku ko gwamnan ku kai ko mai unguwar ku ne akwai mutanen da kowa aka ce mai unguwarsa zai masa hisabi ran kiyama ya ce ni kan na san na rufe asiri daga yanayi na lokaci a nan za mu takaita kuma da mun zo ƙarshen wannan sura abinda karanta daidai na fassara mana daidai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان ذاك لا صلاه